الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي تفرد بالكبرياء وتوحد بالبقاء وتنزه بربوبيته وإلهيته عن الأشباه والنظراء والأشكال الملك الذي عم كل مخلوق بالفضل والنوال الجبار الذي خضع كل متجبر لعظيم سلطانه المطلع على ظاهر الأبد وسريرته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قبل من عباده اليسير من الأمل وغفر لهم الكثير من الزلل فسبحانه من إله أتم على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة أحمده وأشكره على أن هدانا للإسلام ومن علينا بالصيام والقيام وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإسلام إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم عبادات كثيرة لمناسبة انتهاء شهر رمضان منها زكاة الفطر التي تكلمنا عنها قبل أمس ومنها التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والطرقات والبيوت إعلانا بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإظهارا لعبادته وشكره وشرع الله سبحانه وتعالى لهم صلاة العيد يوم العيد وهي من تمام ذكر الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بها أمته رجالا ونساء ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك لقول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يجدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا أخرجه أحمد والبخاري ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متطيبة ولا متجملة ولا متبرجة ولا سافرة لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج إخوة الإسلام علينا أن نؤدي صلاتنا بخشوع وحضور القلب ونكثر من ذكر الله ودعائه نرجو رحمته ونخاف عذابه ونتذكر باجتماعنا هذا اجتماعنا في المقام الأعظم بين يدي الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة قال سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا إخوة الإسلام علينا أن نصلح ما بيننا وبين خالقنا وما بيننا وبين خلقه الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويكشف ما نزل بنا من هذا الوباء الذي أبطل كثيرا من مصالحنا الدينية والدنيوية وأخيرا أحذر شبابنا من ترويج الأباطل والأخبار المشوشة المؤدية إلى تفريق صفوف الأمة الإسلامية مثل ما حصل ليلة أمس من إشاعة ثبوت شهر شوال في بعض الولايات والبلدان عن طريق بعض أحد الناس الذين ليسوا مسؤولين في هذا الأمر مما أدى ببعض المتعالمين المتكبرين المكابرين عن الحق أصحاب حب الظهور أن أقاموا صلاة عيدهم في شهر رمضان بدون انتظار إذن من المسؤولين وهذا تصرف خاطئ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أثمن الله وإياكم من وقيت الزلل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمين من أقول مع الله سبحانه وتعالى da ya ara mana dama ya ba mu lafiya ya ba mu kyakkyawan yanayi muka samu muka azumci wannan wata mai albarka tun daga rana ta farko har ya zuwa muka cika azumi talatin daidai wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wata'ala babu ƙoƙarinmu babu iyawanmu babu hoƙasanmu Allah subhanahu wata'ala shi ne ya soya mana wannan ni'ima a lokacin da wasu sun zo dab da shiga wata ramadan Allah ya karɓe rayukansu ba su samu shigowa ba wasu sun yi azumi ɗaya Allah ya karɓe su wasu an yi rabin azumi da su Allah ya karbe su mu Allah ya mana ni'ima muka shigo har muka samu kanmu a cikin goman ƙarshe mai tarin daraja Allah ya bamu ikon muka yi abin da ya bamu iko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana daidai din mu kuskuren mu Allah shi yafe mana yan uwa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wataala ya shar'anta ibadodi masu yawa wanda suke kasancewa saboda munasaban watan azumi yayin da ya zama ainihin an kammala wannan wata na azumi daga cikin wannan ibadodi akwai abin da muka yi magana shekaran jiya a kansa shine zakatul fitr wanda alhamdulillah mafi yawan mutanen da Allah ya ba su iko sun riga sun fitar daga cikin abubuwa da Allah ya shar'anta mana na munasaban kammala azumi akwai kabarbari yayin da ya zamo lissafin azumi ya cika tun daga faduwar rana ta ranar idi har ya zuwa lokacin da za a zo a yi sallar idi Allah subhanahu wataala yana cewa an yi maku wannan ni'imomi an shar'anta maku abin da aka shar'anta domin ku kammala lissafi cif cif kuma domin ku girmama Allah ku gode masa a bisa abin da ya shiryar da ku na ni'imar addinin musulunci kuma domin ya zama kun gode ma Allah sifar wannan kabbara ita ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa musulmi an sunnanta wa maza su dinga yin wannan kabarbari suna daga muryoyinsu a cikin masallatai a kasuwanni a hanyoyi a gidaje domin bayyana girman Allah subhanahu wataala da kuma bayyana ibada ta Allah da kuma gode masa ƴan uwa musulmi duk abin da aka ce sunna ce ta manzo alaihi salam yi kokari kai baka san albarka da Allah ya saka a cikin wannan ba yana daga cikin abin da Allah ya ɗaukaka sahabbai ya sanya suka zama masu kurjini da daraja duk abin da manzon Allah ya ce ba sa wasa da wannan abu kun ga yanzu mun yi sakaci da wannan sunnar za mu taho masallaci kaman ba masallaci za mu je ba za mu koma gida kaman ba gida za mu koma ba ba ka jin wata ɗuriya ta kabarbari wanda lokacin sahabbai za ka da wurare suna diri da kabarbari ba sai an ce maka ainihin sallah ta kasance ba saboda haka ya kamata mu raya wannan sunna mai tarin daraja da kima yan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana sallar idi a wannan wuni na idi tana daga cikin cikan ambatan Allah da kuma gode ma Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'ummarsa maza da mata cewa su tsayar da wannan sunna ta sallar idi wanda manzo alaihi salam ya ce hatta mata wanda suke jinin al'ada ko wanda suke jinin biki za su iya zuwa domin su halarci wannan ainihin addu'o'i wanda za a yi saboda haka lallai ne mu sani cewa wasu malamai ma sun wajabta ta suna ganin idan babu wani uzuri mutum bai zo ba to lallai babu shakka ainihin yayi zunubi yan uwa musulmi yana daga cikin sunna ta manzo alaihi salam in wannan wuni ya kasance mutum ya soma da cin dabino mara ko ya ci uku ko ya ci biyar ko bakwai ko abin da ya kama da haka saboda fadin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sammako zuwa filin Idi har sai ya ci ainihin dabino kuma yana cin su a matsayin mara wannan hadisi Imam al-Bukhari Imam Ahmad sune suka fitar da shi sannan an sunnanta wa maza su ci ado su ranga da kwalliya su sanya mafi kyawun abin da Allah azurta su na tufafi amma su mata sai dai su fito zuwa idi ba tare da rangada kwalliya ba ba tare da saka turare ba ba tare da bayyana kawarsu ko wani bangare na jikinsu ko wani abin da ya kama da haka ba saboda su mata an umarce su da su suturce jikinsu an hana su dinga yin tabarruji suna bayyana ado an hana su saka turare a lokacin da za su fita yan uwa musulmi wajibi ne mu gabatar da dukkan ibadodinmu muna masu jin tsoron Allah da halartowa ta zuciya da kuma yi dan Allah sannan mu yawaita ambata ambatan Allah da roƙon Allah domin ya zamo ainihin mun samu dacewa ga wannan ibada da muke ciki muna masu sa rai ga rahmar Allah muna masu jin tsoron azabarsa sannan yan uwa idan muka haɗu irin wannan wuri mu dinga tuna babbar haɗuwa mu dinga tuna babban wato ainihin taro babbar tsayuwa da za a yi ita ce tsayuwa mafi girma gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ran da za mu dandake duwatsu mu nike su mu shekar da su za ka ga ƙasa ga ta nan fetal babu komai a kanta babu tudu babu kwari babu ciyawa ba duk wasu kwane-kwane da muka sani a da Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun zo da kowa da kowa babu wanda muka bari duk matsayinka duk mulkinka duk kuɗinka duk shekarunka duk iliminka sai ka je kai da kanka babu wakilci Allah subhanahu wata'ala yake cewa an bijiro da su ga ubangiji gabaki daya suna ajere suna sahu sahu babu wanda ya sai bauɗe a duniya Allah zai iya cewa kai gabas mutum sai bauɗe yayi yamma Allah ya sai ayi kaza mutun ya kishiyarsa to amma a ran nan za a zo da kai yadda aka ga dama aka za kai duk abin da aka ce ba musu ba tawaye ba zafin kai ba duk wata isa da wani jin kanshi an riga an bar shi a duniya Allah subhanahu wataala yake cewa kun zo mana kaman yanda muka halice ku a farkon al'amari ka zo ma Allah ba ko dan zare a jikinka dama haka ka zo a duniya kana da gidaje a duniya kana da motoci kana da kadarori kana da dukkan abubuwa na kasaita to ran nan ka zo wanda ba ma sai an faɗa maka ba tun a shigar ka kabari kaga cewa dan fari ka je da shi duk mallaka ka ka riga ka batta to haka nan Allah subhanahu wataala ya ce za ku zo mana kamar yadda muka halice ku tun farkon al'amari wanda da ku kuna riya cewa wai ai ainihin ba za mu samu ba mu saka wani lokaci na alkawari wanda ainihin za mu iya tara ku ba yan uwa musulmi wajibi ne akan mu mu gyara tsakanin mu da Allah subhanahu wataala duk abin da muka sani mun bata mu yi kokarin gyarawa sannan mu gyara tsakanin mu da bayin Allah in mun yi wannan Allah zai ji kanmu ya yaye mana wannan musiba ta wannan annoba da muke ciki wanda ya zama ta lalata abubuwa da yawa na maslahan mu ta duniya da kuma ainihin ta lahira na tabbatar da cewa iya takura da aka shiga wannan tsakani mun yi shekaru a baya ba mu taba ga irin wannan ba za ka ga kai ko saka yar shara da jallabiya ya ishe ka ba yadda za ka yi kullum daga yar shara sai jallabiya domin daga gida sai masallaci ba yadda ka iya kana da kayan da za ka sa ka je unguwa unguwa ba za ta je ba wallahi ko a wannan ya isa mu gane cewa ashe ni'imar Allah ya bada lafiya da zama lafiya ba za a iya sayanta da kuɗi ba saboda haka ƴan uwa duk lokacin da muke wannan magana na cewa mu gyara tsakaninmu da Allah kada in taba jin cewa ni a gyara nake matsalar da take faruwa yanzu duk wanda ya bude baki zai ce ai ya kamata mu gyara amma shi baya nufin kansa baya nufin da kansa yake yana nufin suwa ne ya nufin suwa ne mutum bai ma taba tunani idan an ce an gyara wai da shi ake kuma muna cikin laifuka kace kace tsakaninmu da Allah bai yi kyau ba tsakaninmu da bayin Allah bai yi kyau ba to yaushe muke sa rai wai a ce Allah ya ji kanmu ya yi mana wannan hali wanda jarabawar Allah idan aka shiga cikin ta to komawa ga Allah shi kadai yake yaye wannan yan uwa musulmi daga ƙarshe ina jan kunnuwan matasanmu ina yi masu ahir ina yi masu nasiha da su guji yada labaru na ƙarya labaru wanda suke bayuwa zuwa ga raba kawunan musulmi da farraka jama'a ta musulmi misali irin abin da ya faru a jiya na yadda aka dunga yada karairai cewa wai watan shawwal ya tabbata an ganshi a wasu jahohi a wasu garuruwa ba tare da ainihin wani izini daga shugabanni ba mun sani cewa duk mutumin da ya karanta addini ya san cewa harka ta daukar azumi da harka ta ajiye azumi harka ta jihadi harka ta yin haddi Allah bai saka ta a hannun ɗaiɗaikun mutane ba saboda idan aka ce ɗaiɗaikun mutane za su yi wannan za a samu barna wacce take ba kaɗan ba manzo alaihi salatu salam shi ya ɗora mu akan wannan sunnan wallahi haramun ne haramun ne haramun ne ba addinin musulunci bane ka dinga yaɗa wai cewa an ga wata jiha kaza Allah ya nuna wannan sifa ce ta munafukai وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم harkar wata ba wani ɗaiɗaikun mutane komai karatun mutum komai matsayinsa bai sai ba da umarni ya ce a ɗauki azumi ba ko a ajiye azumi don ba wannan manzon Allah sallam ya koya mana ba wanda abin takaici ajiyan nan akwai wanda ya kira da gamsawa yake cewa akwai wanda ya salla jiya kuma azumin sa 28 sai karsa yaushe ya dauki azumin sannan kuma ya hayi azumin shi ajiya sannan akwai wanda ya kira ni muna waya jiya bayan azhar shi kuma a lokacin yana cin abinci wai shi kuma ya cika azumin sa 30 to tunda ya cika 30 to da juma'a kaga ba makawa sai an yi sallah jiya tunda dai ramadan ba disamba bane ba ba kuma january bane balle sanaka ne 31 yake saboda haka in dai muna son zaman lafiya wallahi mu tsaya inda addinin musulunci ya tsayar da mu duk wanda yake yada an ga watan azumi a gari kaza ko ƙasa kaza wallahi ya taimaka a wajen raba kawunan musulmi ya taimaka a wajen farka al'umma musulmi wannan haramun ne haramun ne wanda ku duba a musulunci malamai suka ce da za ka je ka ga watan azumi kai da idonka ka gan shi ƙarara sai ka je ko gun mai unguwa ko gun dagasi ko hakimi ko sarki sai suka ce ba su yadda da wannan labarin naka ba kai fa ka gani malamai suka ce to ba a yadda kai ma ka aje azumi ba ka kai azumin kai da kanka azumi 29 ka ga wata ra'ayin ayin amma shugabanni sun ce ba su gamsu da labarin ka ba malamai suka ce to kai ma ba a yadda ka sharuwa ba to ina ga haka kawai labarin kanzan kurege shafa labari shuni a zo a hargitsa kan al'umma kuma abin takeici ka samu wasu wanda dama su abin da suke so a dara don su shugabanci abin da suke so kullum ya zama fadarsu ita ce fada jagoransu shine jagoranci ka samu irin waɗannan har sun jagoranci sallar idi wai kuma har su samu ƙarfin halin karanta hadisin aliyau as-sawm yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wannan ƙarfin hadi ne da ainihin tsaurin ido tunda yanzu mu kalli wanda suka yi sallah jiya da wahala kace ka samu mutum dubu goma wanda suka yi sallah ka lissafa miliyan nawa suka yi sallah a yau a ƙasar nan kawai wannan shine abin da musulunci yake kalla shine abin da addinin musulunci yake la'akari da shi yan uwa musulmi wallahi ba za mu tsira ba sai mun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba al'ummar da za ta yi daraja muddin za ta rena shugabanci ba al'ummar da za ta yi daraja wallahi sai ta girmama jagoranci da shugabanci duk al'ummar da babu jagoranci ta daraja da ita ta zamo kara zube ta zamo tare tsitsiya ba shara duk wanda suka ci nasara a duniya wallahi sai da suka girmama shugabanci suka mutunta shugabanninsu ku duba lokacin da manzo alaihi salam yake ce wa sahabbai za ku ga san kai a bayana za ku ga azzaliman shugabanni za su mamaye haƙoƙinku su hana ku haƙoƙinku wani sahabi ya ce afala nunabizun bi sayfi ya rasulullah ya mai aikin Allah ma ya masu fito na fito da takobi manzo Allah ya ce la ma aqamu fikum salah kada ku kuskura ku yi musu abin da ba daidai ba a wani riwayan ku nemi haƙƙin ku a wajen Allah su kuma ku ba su haƙƙin su saboda haka da wannan sabai suka samu daraja saboda sun mutunta kuma sunna ce ta Allah wallahi wanda duk bai mutunta na sama da shi ba to na ƙasa da shi ba zai mutunta shi ba wanda duk bai bi ba to shi ma sani ba za a bi shi ba muna fata Allah ka dora mu akan daidai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارفع ما نزل منا من الوباء اللهم ارفع عنا ما نزل منا من الوباء اللهم ارفع عنا ما نزل منا من الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم هد أولادنا اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم تولى تربيتهم يا رب العالمين اللهم سددهم اللهم بشرهم بدينك يا رب العالمين اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجل ابتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم ابتلانا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين